nuna shi na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya tsaya wani matsayi tare da manzo wanda duk sahabbai ba wanda ya taba tsayawa irin wannan matsayin dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai hijira bai hijira da kowa ba sai da sayyidina Abubakar bai hijira da da ba bai hijira da mace ba bai hijira da kani ba bai hijira da wa ba bai hijira da ammi ba a'a da Abubakar ya hijira wanda wannan matsayi ne wanda sayyidina Abubakar ya samu alma'ana wannan ne yasa malamai suke cewa da wani zai ce abubakar sai na bakar ba sahabi ne na manzo ba to ya kafarta domin ya karyata qur'ani ya karyata da qur'ani amma sauran sahabbai dan ya kiran wani a cikin su ya ce ai wani ba sahabi ne na manzo ba to wannan ba za a ce ya kafarta kai tsaye ba amma dai za a ce ya kangare ya fita daga tsari amma kai tsaye ba za a ce ya kafarta ba amma ake sai na abubakar wannan kai tsaye za a faɗa inda allah ya tabbatar da cewa a sai na abubakar salis ne ne manzo allah sallallahu alaihi wasallam salis ne ne alma'ana abinda ake nufi na sarahullah ubangiji ya taimaki manzo allah fi misli tilkal hala a irin wannan halin fala ya hazulu shi yasa bayan za Allah ya tabar da shi fi gairiha a wani halin daban is kuma bakil gari is din nan badali ce daga is din da ta gabata is ta kan zo badali ko zarfa kuma kulan bihi wa badala yayin da suke cikin kogi kogo kogo na kabur wani huda ne fi jabal sauri da yake cikin dutsen sauro a manzo sallallahu alaihi wasallama ya fake a wannan waje wanda wannan sai ya sa ko wannan na sauro da dutsen sauro sun samu wata ɗaukaka ɗaukakar da ba wani dutse da ya samu kamar cewa ga manzon Allah da abubakar suna ciki yadda na fani yake faɗa sharrafa lahu gara saurin fagaran kafu minhu wasu tashrafa sinahu wato Allah ya ɗaukaka kogon nan na sauro shi yasa kogon da ashabul kafi suke ciki sai zama yana kishi saboda duk da cewa an ɗaukaka shi har sura aka ambata a ƙur'ani da sunansa amma bai samu ɗaukaka ba irin ɗaukakar da kogon sauro ya samu haka nan ma tursinin dutsen da kansa Allah ya zantar da annabi Musa sai shi ma ya zamo yana kishi saboda ko da yake ya samu ɗaukaka Allah ya zantar da annabi Musa a kansa to amma ɗaukakar tasa bai ta kai irin ɗaukakar da shi dutsen sauri ya samu ba yayin da suke cikin wannan kogon is badalun sani yanzu nan badali ne na biyu lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da sahibi da abokin tafiyarsa shine sayyidina abubakar wa qala lahu hakika ya ce wa qala lahu ba ku wannan suna ƙara ko wa karkara lahu hakika abubakar ya ce da manzan Allah lamma da aka karamar mushriki na da ya ga kafafun kafirai a gindin kogon nan launa zar a haɗu ta ta kada mai hila na da ɗaya daga cikinsu zai sunkuya ya dubo da ya gamu sai manzan Allah ya ce da abubakar la ta hazan kakka damu kakka yi bakin ciki wa kana sunu siddiqi ala rasulillah damuwar da sayyidina abubakar ya da akan manzo ne sallallahu alaihi wasallam shi dai kokarin sa manzon Allah ya tsira la ala nafsihi ba wai ya damu akan shi kansa ba war na waƙad ƙala lahu waƙad ba wata nusa suna sa waƙad ƙala hu to wannan hutun ne babu waƙad ƙala lahu warada ya zo annahu qala lahu ya ce da shi idza mittu sai na bakar yake cewa da manzon Allah idan ni na mutu fa ana rajulun wahidun to an yi asarar mutum ɗaya ne wai idza mitta anta amma idan wani abu ya taba ka halakatul ummatu ummatu dinu to al'umma ta halaka addini an rasa ya za a kenan a cikin sa sai manzo Allah ya ce da shi la tazan kanka da mu inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu bi nasrihi da taimakon sa fa anzalallahu sakinatahu ubangiji ya saukar da nutsuwarsa umani na tahu nutsuwarsa alaihi ga sayyidina abubakar wato suka ce alan nabi amma abin da ya fi a ce ala abubakarin da abin da yasa aka ce a ce abi bakar din yafi saboda shi manzo da mun tun farko ya nuna yana cikin nutsuwa ina shi da yake cewa ma la tahzan inna Allah ma na shi yana cikin nutsuwa amma shi abubakar shine hankalinsa ya tashi eh shi yasa fassara ta biyu wadda mufassiru ya kawo tafi daga wadda ya fara kawowa da farko wa ayyadahu ya karfafe shi ya karfafa annabi sallallahu alaihi wasallama bi junudin da rundunoni lam tarawha da ba ku ganta ba mala'ikata mala'iku filgari a wannan kogon wa mawaɗin kitalihi da kuma duk wuraren ma da ya kafsa da abokan gaba waje ala kalmata lazina kafaru sufla mun yi da sanya kalmar wa'annan da suka kafurta ita ce makaskanciya koyaushe kafirci duk irin burkasar da zai sai ya komo ya ja da ba tunda dai ba gaskiya ba ce gaskiya ita ce take nuna halinta sai ta yi nasara a kowane hali duk irin yadda zaka gaskiya ta yi baya to ba makawa akwai sanda za ta dago kuma ta dago din ta yi gaban kenan amma duk irin yadda za ka ga kafirce ko banna ta ɗaukaka to ba makawa sai ta komo ta kaskanta ai da a watan shirki ai kira zuwa tare da wani da Allah ubangiji ya sanya wannan kiran ya zama kaskantacce almagaluba wadda za aka rinjaya wa kalimatullahi kalmar Allah kalmar shaida la ilaha illallah muhammadu rasulullah hiyal uliya ita ce madaukakiya az-zahiratu marinjaya al-ghalibatu mai rinjaye mabayyaniya mai rinjaye wallahu azizu ubangiji mabuwayi ne fi mulki a sarautarsa hakim gwani ko fi sun'i a cikin duk abin da yake halitta duk abin da Allah ya tsara da abin da ya to akwai gwaninta a ciki
انفروا خفافا وإطالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قال الله سبحانه وتعالى وإن سبحانه وتعالى انفروا wajibi ne akan ku duk sanda aka ce ku fito don taimakawa addinin Allah to ku fito din kaifafan daidai kuna masu nishadi ga fitowar zuciyarku ta kwanta ga fitowar wasu kalan koko kuna masu jin nauyin fitowar shine nishadan wa gaira nishadin masu nishadi ko ba masu nishadi ba wannan kauli na farko kenan wa'ila wani kaulin aka ce ma'anar hifafan a ƙauya sikalan ko ru'afa'a ku fito daidai kuna da ƙarfi ko kuna raunana ko da kuna halin rauni ne aka ce ku fito don ku taimakawa addinin Allah to ku fito Allah subhanahu wata'ala shi zai karfafa ku ba karfin naku na zahiri ba an karfin naku na zahiri kuka dogara da shi Allah bai karfafa ku ba ba inda zai kai ku amma ko ba ku da karfin Allah ya karfafa ku ai wa isa ya dinjaye ku in yansurkumullahu fala galiba lakum a aw aganiya wa fuqara kauli na uku shine ku fito kuna mawadata da kuna talakawa ko kuna da hali ko ba ku da hali in an ce dai a fito dan a taimakawa addinin Allah to a fito a zakarar mufassiru fi ma'ana zalika salasata aqwali ya zama mai tafsirin nan ya ambaci zantutuka uku kenan a game da ma'anar wannan haifafan da su kala wahiya zantutukan nan uku da shi mafassuru ya ambata yana cikin zantutuka masu yawa ba su kenan ba zantutukan da aka faɗa akan fassarar haifafan da su kala zakara hal mufassirun da malaman tafsiri sun faɗe ta wasu ka ce wanda ake kira hafifu wanda ba shi da gona ko ba shi da wata sana'a sakilu kuwa wanda yake yana da gona ko yana da sana'a wasu ka ce wato duk sana'arka duk wata kasuwa ce naka da kake aka ce ka fito don ka taimaka wa addinin Allah to ka fito kaka ce yowa zai kula min da gona ta kowa zai kula min da kaza ɗina a'a da kai da kayan naka duk Allah ne ke kula da ku shi yasa ta yi ka zauna kula da shi ka kyale kula da lamarin Allah Allah ya tozarta lamarin naka kai ma ya tozarta ka sai mai kuma amma ta yi ka tafi ka fita din Allah ya dora sai Allah ya dora lamarin naka ta inda baka zo ba baka zata ba ta inda baka taba zata ba to wakila uska ce abinda ake nufi da hafifu wanda yake saurayi hafifu saurayi sakilu kuwa tsoho ke yasa an ce a fito a fito da samari da tsofaffi kowa ya fito an faɗi wani wannan shi yasa shi ma muhashi kenan ya kyara zantuttuka guda biyu akan zantuttuka guda uku kuma aka ce wannan fasarori guda biyar din ba iyakarsu ba kenan manufa gama halaye cewa a kowane hali dai aka ce bawa ya fito don taimakawa addinin Allah to ya fito din kai ya ce shi yana wani hali ai ku fito a kowane hali ne kuke kai duk a halin da kuke za ka ku fito don ku taimakawa addinin Allah to ku fito din wannan hukuncin yana nan kwanzaje ne idan yaki ya zamo ya ayyana ya zamo kafirai sun bijiro kasar musulmi shi ne cewa kafirai suka rabo suka shigo kasar musulmi amma inda yaƙi yake a matsayin faru kifaya wanda asali a shi yaƙi faru kifaya ne amma yana zamowa faru aini idan kafirai suka kawo hari kasar musulmi ya za kama a yanzu da yake kafirai sun mamaye kasashen musulmi da yawa a iya cewa yaƙi a yanzu faru aini ne matukar an sami jagora wanda zai jagora don Allah ba jagoran da zai jagora don a faranta ran ƙasa kaza ko a bakanta ran ƙasa kaza ba ya zama a mai da yakin na musulunci amma don siyasa a yaƙi don a faranta ran wata ƙasa ko a bakanta ran wata ƙasa to na zama ba don Allah ake ba yaƙi don Allah ana yi ne don a kare addinin Allah don a ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala amma hukuncin umumin ba yana nan wanzaje ba bari shi an shafe shi ko kuma ko dai da ayar ma kanal muminu ma kanal muminu na yanfiru kafa wa ma kanal muminu na yanfiru kafa wadda za ta zo a ƙarshen wannan sura ko kuma da ayar laysa alal ru'afa'i wala alal marra wala alal ladzina la yajiduna wanda ita ma dai za ta zo a nan surar a gaba shi yasa wannan ayar tana cikin ayoyi guda 20 da Jalaluddin Suyudi ya lissafa a littafin Saidkan yace su ne ayoyin da yake an tabbatar da cewa mansuhai ne kad aksaran nasu fil mansuhi min asarin wa adhalu fihi ayan laysa tanhasiru wa haka taharira ayin la nazira laha ishirina harrara hal huzzaqu wan nuzaru to ya kawo wannan a ciki to shi ne shi ma mufassiru ya ce wahe mansuhatu ita ayar an yi nasin ta bi ayati da ayar laysa ala ru'afai ayar laysa ala ru'afai ta yi nasin ta wajahidu ku za ku yaki bi amwalikum da dukiyoyin ku amsukum da rawukan ku fi sabilillah dan ku ga kun taimaka wa addinin Allah ku yaki dan ku tabbatar kun taimaka wa addinin Allah ku yakin ku da dukiyoyin ku da rawukan ku zalikum ku tsaya ku yi haka khairul lakum shi ya fi muku ya ku ce ba za ku koya a gida ka ku je wajen yaƙi a kashe ku sai ku tayi ku gama koyan a gida wani abu dan kaɗan ya zo ya kashe ku a gida sai me ko kuma da kun wanzu to idan da za ku rayu shekara dubu kai ba ma dubu ba dubu sau dubu amma ya zama rayuwar taku ba a cikin yardar Allah ba ne za ku koma ga azabar Allah ku shiga wuta madawwamiya to me amfanin wannan buyan da kuka yi ba ku je an kashe kuma ba gwamma ku je a kashe ku ba in ya so ku samu rayuwa madaukakiya madawwamiya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bala haya walakin la tash'uruna to yin haka ya fi muku in kun san haka din shi ya fi muku fala ta saƙalo kada ku ce za ku yi nauyi kada a ce ku fito ku tsaya kuna dagewa daga baya ku to a ganku a kan gaba wannan zala wannan ayar ta sauka ne fil munafiqin allazina tahallafu a game da munafukai wanda suka zauna da aka ce a fito yakin taboka su suka gwammace gwammaci zaman su a gida su gwammaci zaman su a madina ubangiji ya ce laukana
لو كان عرضا قريبا وسفرا قاتلا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون لو كان ما دعوتهم إليه da abin da kai kiransu zuwa gare shi ya rasulallah zai zamo araran dan wani amfani ne mata'an wani kayan jin daɗi ne mina duniya na duniya kariban da za a samu a kusa sahalal ma'ahazi mai saukin ruku wanda za a karba ba wata wahala wasu haran kasidan da a ce tafiya ce matsakaiciya ba nesa ba lattaba uwo da sun yadda sun bi ka da da kace a fito fitowa za su da cewa aka yi a fito a samu wani abinci fitowa za a da cewa aka yi a fito yar tafiya gajera to sai su fito wannan ai tafiyar ma wani kamar buɗe ido ne ko shakatawa ne ɗalabar lil ganimati don neman ganima za su bi ka ne ba wai don neman su taimaki addinin Allah ba neman ganima shi yasa wannan abin da mufassiru ya ƙara fito da shi yake kawo munin yin abin da ake don Allah amma zamo bawa shi bai yi shi ba sai don neman amfanin duniya a ce bawa kaga malamai ana girmama su a tumu ma ko mu nemi ilimin ne ko a girmama mu irin wannan kaga ya nuna ashe ba dan Allah zaka nema ba ana neman ilimi ne na addinin Allah dan a san ya za a tsaye da addinin Allah bisa yanda Allah ya shar'anta dan kuma idan mai neman a nausar da shi a dora shi bisa daidai ya zo a dora shi ba don neman wani abu na duniya ba a yi don Allah tabaraka wa ta'ala neman ya samu yadda ta Allah ya fi daga duk wani abu da za a hanga na duniya walakin sai dai abin da yake damun su ba'udat alaihim shuka wannan tafiya ce ta nesa gare su almasafatu tafiyar nan ce ta nesa gare su fata khallaku wannan ne yasa suka yi zaman su suka ki yadda za su fito wasu halifu na billahi wallahi za su taimaku rantsuwa da Allah iza rajatum ilaihim wakacin da kuka dawo zuwa gare su za su taimaku rantsa-rantsai lawista ɗana cewa abin da ya sa ba bibe ku ba ba mu da ikon bin naku ne ai da a ce muna da iko da mun sami ikon alkhuruja fita tare da ku la kharajna ma'akum ai da mun fita din tare da ku yuhlikuna anfusahum wato haza wannan ibaru min Allah ba da gaskiya ne ba da labari ne daga wajen Allah bilgaibi da abin da bai riga ya afku ba Allah ya ba da labari ne da abin da bai riga ya afku ba fa inna hadhihi al-ata domin ita wannan ayar wasa yalifuna billahi law sadana la kharajna ma'akum nazalat ta sauka ne ga manzo sallallahu alaihi wa sallama qabla ruju'ihi min tabuka kafin a ce ya dawo daga yakin tabuka abinda ku ta ba da labari bai afku ba sai bayan dawowar tasa shi yasa wannan yana daga mu'jizatul qur'ani abinda qur'ani ya zo da shi wanda yake mu'jiza shi qur'ani yana da ijazi nasa ijazi nasa shine cewa gaba ɗaya inda halitta za su haɗa kan su zo daga masa ba za su iya zuwa ba yana kuma da mu'ujizozi wanda wannan abubuwan ma mu'ujizozi ne amma wa'annan ba a ce wani ba zai iya zuwa da su ba kamar ba da labari da gaibi ai manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari da gaibi yanda qur'anin ya zo ya ba da labari da gaibi kuma haka nan Allah yana iya ilhama ga bawansa wali ya nuna masa abin da yake gaibi ya ba da labari da gaiba kamar hadisin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu a rashin lafiyarsa da ya wafati yake cewa da yarsa aisha kin ga ne miki kyauta na so a ce kyautar nan da ne miki kin karba kafin wannan halin amma tun da baki karba ba har na zamo a wannan halin kin ga ya zamo dukiyar magada amma dai na san ba magana ce da za ku zo kuna rigima a kai ba tun da ko hudu ɗaya ko biyar ne kina da yan uwa biyu maza kina da yan uwa biyu mata aisha ta ce ya baba na san yan uwa na biyu maza na san ɗaya mace kuma to wace ce ta biyun da kace ina da yan uwa biyu mata yace zu badani binti harija araha jariya dan da yake cikin yar harija to ina hangen mace za ta haifa sai ko da ta tashi haihuwa ta haifi mace kaga wannan sai da na abubakar radiyallahu ta'ala anhu Allah ya masa ilhama abin da yake gaibi ya ba da labari da shi wanda shi wannan a hakkinsa ya zamo karama ne tun da shi ba annabi ba ne abu wanda yake mai a ya gajiyar harikul al'adati in ya zo daga annabi to shine ake cewa mu'ujiza ko ya zo da kamar qur'ani to sai a ce wannan mu'ujiza ce amma in ya zo daga bawan Allah na gari wanda yake aiki na kirki to wannan sai a ce karama ce sai a ce karama ce shi yasa wasu malamai suke fada inda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a Qur'ani alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada illa man irtare min rasulin suka ce a nan akwai abu biyu da aka shafe shine au sadiqin aw waliyin Allah yakan tsinkayar da sadiqinsa akan abin da yake gaibi ya faɗa sai zama ku abin ya dace ya abu yanda shi wa sadiqin nan ya faɗa ko kuma waliyi to hujja akan wannan magana tasu wannan tafsirin nasu shine kamar irin wannan hadisin na sayyidina abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi za su ta rantsuwa wai da suna da iko da sun fita tare da ku yulikuna bil halifil kazibi anfusum suna halakar da kawunan su ne da wannan rantsuwar da suke ta ƙarya al-ma'ana abinda ake nufi yazda duna biha halaka suna ƙara halaka da wannan rantsuwar ta ƙarya ya nam halikuna bil kufri domin tun farko sun halaka saboda kafirci wa yaziruna halakan bil yaminil kaziba suna ƙara halaka da sababin rantsuwar da suke ta ƙarya lima fil hadisi saboda abin da yazo a hadisi al yaminul fajiratu tad'u diyara balaqiya rantsuwa ta ƙarya tana barin gidaddaji su zamo kufafe duk girman gida duk isar gida in ya zamo ma'abucin gidan ko mazauna gidan za su ringa yin rantsa-rantsa na ƙarya to a ƙarshe gidan sai ya zo sai ya koma kango ko dai mutum yana ji yana gani tun a zamanin sama ko kuma ya zamo a'a yana hangen ya bar wa 'ya'ya amma ya zamo gida ya dawo kango saboda ba a samu damar tsayawa da gidan ba gida ya koma kango kenan shi yasa a kiyaye rantsuwa ta ƙarya ita rantsuwa ko da ta gaskiya ce a bar gudun a yawaita ce daga gare ta ballantana kuma rantsuwa ta ƙarya wallahu ya alam Allah ya tabbatar Allah ya san innahum lakazimun cewa su dinnan ƙarya suke ya san ƙaryar su fi qaulihim zalika da suke fadar wannan wa kana sallallahu alaihi wasallam azina li jama'atin fi ta'allufi wanda Allah sallallahu alaihi wasallama yawa wasu jama'a izinin su zauna ba sai sun je wajen yakin ba da aka yi shela cewa fita wajen yaki sai manzo wasu suka zo wajen manzo Allah cewa ya Rasulullah muna da hanzari kaza muna so dai a yafe mana fitan nan ba sai mun fita ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku je an yafe muku ba sai kun fita ba istihadin minhu wannan yayi ne da istihadi daga gare shi muhashi ya ce ha za a hadu a ƙaunai ne wannan ɗaya ne daga cikin zantuttuka guda biyu akan cewa shi manzon Allah yana istihadi wal aharu ɗaya ƙaunin annahu la yastahidu cewa manzon Allah baya istihadi hasilin magana an samu saɓani ya yiwu a ce annabi ya yi istihadi in ba kuce-kuce na takalifi ba wadda ta zo daga wajen Allah kun je kuce na takalifi wanda suka zo daga Allah to manzo Allah baya istihadi wannan ittifaka duk malamai sun gamu akan haka kamar sallah da Allah ya ce dole kowa ya sallah to yanzu yin sallan nan ba magana ce da za a bar wa annabi istihadi akan tsara ta ba magana ce wadda shi ma za a faɗa masa ga yanda za a yi sai kuma ya faɗa wa al'umma ba za a ce istihadi a kai ba amma abin da yake ba kuce kuce na takalifi ba kamar maganar fita yaki to wannan kaga magana ce wadda yake ta tsari take bukatar tsari to irin wannan Allah yakan bawa manzo sallallahu alaihi wasallam damar tsarawa cewa ka je ka tsara duk yanda ka tsara shikenan ko kuwa ba a ban masa wannan dama dan ce ingatacce na farkon shine cewa manzon Allah yana istihadi akwai zancituka dewa na malamai a nan a dubi littattafan usulul fiqh a dubi littattafan usulul fiqh musamman kamar irin su ikamul fusul na wato baji na abul walidil baji sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da ijtihadin sa koyaushe mai dacewa ne da gaskiya da Allah yakan raraukance shi akan wani hukunci da ya zartar ala fi'ili amrin mubahin lahu ana raraukan sa ne akan ya aikata wani abu wanda yake daidai a gare shi sai a nuna masa cewa to ai da ba wannan ma ya aikata ba da ya fi ai da wani aikata daban da haka din ya fi shi yasa ya zama daga babin da ake cewa hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabin hasana daga waɗanda suke abraru sai iya ce a haƙƙin muqarrabai la ala wuzrin fa'alahu ba wai ana raraukar sa bane bisa wani laifi da ya aikata ko daya wani ya ce zai kudirce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi laifi kufurin kafirci ne wanda dai gudun ce manzo Allah ya yi laifi wajen Allah to ya kafirta manzo Allah ba laifi wajen Allah in an jima Allah ya rarakance shi ada ba haka kai ba to akan abin da yake ya aikata abin da an ba shi damar ya aikata ne amma kuma ake nuna cewa akwai wani wannan wanda ya fi wannan din akwai wani wannan wanda yake ya fi wannan din to fanazala sai ayan nan ta sauka itaban lahu dan a raraukance shi wa quddimal afu aka gabatar da cewa ko da ma a ce yana da laifi to Allah ya yafe masa tadminan li qalbihi dan a kawo nutsuwa ga zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam ballantana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai ya aikata abin da yake laifi bane manzo Allah baya aikata laifi ubangiji yace afallahu Allahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu وتعلم الكاذبين afa Allahu anka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba inda za a Allah ya rike ka akan wani abu da ka aikata duk wani abin da ka aikata Allah ba zai taba rukon ka akan sa ba domin ko ba za ka aikata abin da ba daidai ba shi yasa Allah ya ban ma duk abin da ka aikata lima azinta lam amma ina ma a ce ba kai musu izini ba ina ma a ce da suka zo wajen kaɗin nan da hanzare-hanzare wannan ya zo cewa kaza wannan ya zo cewa kaza inda ba a ce baka saurare su ba ka ce baka yadda ba kowa sai ya fita yakin nan fita hallufi me yasa ina ma a ce baka yi musu izini a wajen su zauna ba wahalla tarakta me ya hana ka kyale su ka ce ke ba za ka wa kowa izinin ya zauna ba hatta ta bayyana lakal lazina sadaku har wa'anda suke masu gaskiya su bayyana gare ka fil uzri masu gaskiya a wajen ka kawo hanzarin su bayyana gare ka wata alamar kazirin ka gane makaryata fihi a cikin kawo hanzarin domin waɗanda suke masu gaskiya in an ce ba a yadda ba sai sun fita za a ga sun fita ala dole yadda yake abu dewa daga sabai a gura a matsayi da yawa wani da jan jiki ma yake fita wani da yana a kowane hali da ya ce shi dai tun da an ce a fita to sai ya fita wanda ko yake su ba su da gaskiya a kawo hanzarin suna lafiyan amma sai su ringa nokewa suna nokewa gashi dai ba a yadda su tsaya din ba amma su ce su sai sun tsaya tun da tun farko daman ba su gaskata ba munafukai ne me yana wato me yasa ina ma a ce baka musu izinin ba har waɗanda suke masu gaskiya a kawo hanzarin su fito fili gare ka ka gane makareta fi a cikin kawo hanzarin la yastazilu يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين وإن دسكي سنبا دسكيا دا الله سنبا دسكيا كما دران اللاهرة bayan da za a yi a ce sun zo wajen ka ya rasulallah a cikin cewa suna neman izinin ka fita hallufe a cikin su zauna a gida an an yi jahidu bi amalim su bar fita dan su yaƙi da dukiyoyinsu an fusim da rawukansu ai wanda yake ya bada gaskiya da Allah da ranar lahira da an faɗa masa Allah ya ɗora masa kaza Allah ya nemi ya zo da kaza gani za a yayi kokari dan ya zo da haka ɗin wannan ne ma sa malamai da yawa suke faɗa cewa shi takalifi akan ɗora gabawa dan zarar ibtila'i ba wai dan imtisali ba akwai zantutuka biyu ga malamai a nan akwai wanda suka ce shi takalifi ana yi ne ga bawa don imtisali akwai wanda suka ce a'a ana yin takalifi ga bawa don imtisali da kuma ibtilai shine mai maraki su'ud ya kawo wannan inda yake cewa lil imtisali karlafar raqibu fa mujibun tamakkunan musibu aw bainahu wal ibtila taraddada shartu tamakkunin alaihim faqada Allah subhanahu wata'ala wanda duk abin da bayi suke a gabansa suke duk abin da bawa yake a gaban Allah yake to takalifin da yake yana takalifi ne dan abi ashe kenan duk wanda yake mukallafi sai ya zamo wanda yake mutamakkinu min alfi'ilil mukallafi bihi yana da damar ya zo da aikin da aka dora masa wanda bai da dama ya zo da aikin takalifi gaba ɗaya ba hawa kansa akan wannan kaulin aw bai na huwa liftila taraddada dole na biyu aka ce a shi takalifi yakan zo don imtisali da kuma iftila'i ma'anar iftila'i shine ko da abin da bawa ya ga ya san cewa ba zai iya ba amma aka ce Allah ya nemi ya zo da shi sai a ga dandana ya je yana kiwai-kiwai ya zai yi ne yanzu misali ai kowa a cikinmu ya san ko da mutanen nan ne gaba ɗaya za su haɗu sun fi ƙarfin a ce wato ɗaga dala ya fi ƙarfin su amma in Allah ya ce ka je ka ɗaga dala to sai a ga kenan wanda yake mai son bin umarnin Allah ya je yana kewaye-kewaye yana kewaye dala ko zai samu wata makama ya ɗaga ehin ko ya samu wata makama ya ɗaga kaga kenan ya nuna cewa shi bawan Allah ne za a to wasu suka ce akan haka ne Allah yake takalifi to an amma takalifi to ko da kana ganin abin ya fi ƙarfinka to amma a ga ka zo da wani katabus na cewa anya ko ba za ka iya ba amma ba ka kwanta a bayan wannan ai yafi karfin ya za a ce ma mu tashi mu yi wannan yaushe za a iya saboda ko yaushe in bayi za a ce su yi su zauna suna nokewa a baya cewa wani abin yafi karfin sai a waye gari ba abin da za su iya sai a waye gari amma an samu suna katabus abu da yawa sai ya zama ya hori gare su sai ya zama Allah subhanahu wata'ala ya ba su mafita akai shi yasa suka ce a duk inda takalifi ya zo to ya zo ne dan imtisali kuma da ibtila'i shine sharfu ta makunin alaihim faƙada in an tafi akan wannan to ba lallai sai abin da za a iya zuwa da shi za a yi takalifi da shi ba a iya takalifi da abin da ya fi karfin a zo da shi ma dan a ga shi wanda aka yi wa takalifin ya ce zai ringa wani katabus kamar zai iya ko zai iya ko ko zai noke a baya to a me ya hana kai wato me zai hana kai sauraron su har ka gano masu gaskiya a cikinsu da masu ƙarya layas ta zinuka wannan da suke ne suke ba da gaskiya da Allah da ranar lahira ba sa neman izininka a cikin su fita dan su yaƙi da dan taimakawa addinin Allah su yaƙin ko da dukiyoyinsu da rawukansu Allah sane yake da mata إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون أي داهر دي ما سنيمان إذننك التعلف أتكس زونا عبايا سكزوا الذين لا يؤمنون بالله سوني wanda basu imani ba da Allah basu ba da gaskiya ba da Allah wal yawmil lahir basu ba da gaskiya ba da ranar lahira wartabat shakkat qulubum ya zama zukatan su kokonto take fiddini a game da lamarin addini lamarin addinin basu gama gaskata shi ba shi yasa har suke wannan kai kawan a cikin abin da aka ce su yi da sun gaskata lamarin addinin ɗari bisa ɗari da ana cewa su yi gani za a yi sun tashi da himmar zuwa da abin da aka aka nema daga gare su su yi shi fahim su ya taraddado suna kai kawo firai bim a wannan kokonto nasu ya ta hayyaruna suna ɗibauta a wannan kokonto da suka fada walau radul huruja ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ولو أرادوا الخروج دا أتي سن فتاتا ما أكتار لك يا رسول الله لأعدوا له عدة da tun farko sun yi shiri sun yi tanadi domin fitan nan tanadin da zai ba su damar su fita tare da kai uhubata kayan da ake bukata min al'alati daga kayan tafiya kamar dabbar da za a hau wazzadi da kuma guziri da sun yi tanadin haka da amma ba su yi tanadin haka ba wannan yake nuna cewa ba wai wani hanzari ne ya hana su fita ba a'a cewa ba sa nufin fitar tare da kai ba sa nufin fitar tare da kai sun gwammace a ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jeji a cikin rana yana tafiya amma su suna gida suna hutawa sun gwammace haka wato ha za ta siya tullahu wannan ba da hakuri ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala adami hurujul munafiqin bisa rashin fitar munafikai ma hu tare da su tare da shi domin fitar tasu ba za ta tsinana wa musulmi komai ba ba wata fa'ida cikin fitar ba wata maslaha kuma wa- wato raraukar da Allah ya alal izini lahum basa izinin da manzan Allah ya musu a cikin su zaman su dai dan nufin a bayyana halin su ne so ake a fito da halin su fili kowa ya gani abin ya wuce matsayin kumbiya kumbiya a bayyana shi fili a kunyata su kamar Allah tabaraka ta'ala yana faɗa ga annabinsa ai da abin da yafi kamata a ce ba kai musu izini ba fita hallufi a cikin su zauna ba ba tare da sun je yaƙi ba dan halin su ya fito fili dan ko ka ce ba kai musu izinin ba su zauna to zaman za su zaman nasu ba wai dan kai musu izini ba ne dan dama haka suka yi niyya domin karenu tashi na bisa cewa su ba su da nufin fita domin tun farko ba su yi shirin fitar ba tun farko ba su yi shirin fitar ba walakin sai dai abin da yake akwai kare Allahun bi asam Allah bai nufi fitar su ba Allah bai kasala suke ganin fitar nan kamar raba su da rai ne fitar tare da annabi ai kamar an raba su da rai ba su san cewa rayuwa ta hakika a cikin fitar tasu tare da annabi bane Wa- rayuwa ta hakika tana cikin fitar su tare da annabi wakila lahum aka ce da su wato bilisanil hali uku duma alkaidi tunda kun zaɓi ku zauna ku je ku zauna ku lafiyar ku lau akwai wasu wanda rashin lafiya ne yasa ba su fito yakin ba ku da kafafunku akwai wasu wanda gu- gu- gurabu ne shi yasa ba su fito yakin ba ku da idanunku akwai wasu makafi ne wannan yasa ba su fito yakin ba ku maza ne ba mata ba akwai wasu mata ne shi yasa ba su fito yakin ba amma ko kuna maza lafiyayyo da idanunku da kafafunku ku ce ko kun gwammace a kyale ko ku zauna da yara ƙanana da mata da mara lafiya ai wannan kun zaɓo wa kanku matsayi koma ba amma tunda kun zaɓar wa kanku haka ku je ku ci gaba da zama tare da su ku je ku zauna tare da waɗannan da suka zauna almarra mara lafiya marasa lafiya wani sa'i da mata wasu riyani da yara ƙanana wanda su aka ce an ɗauke musu fita zuwa yaƙi ai kaddara Allah ta'ala zalika ma'anar wannan cewa an ce da su ku zauna Allah ya kaddara haka shi yasa wannan ƙoƙo din amri ne amma na takawi ne ma'ana ku je an mai da ku tare da wanda suke zaunan nan an mai da ku tare da wanda kuke suke zaunan nan wanda su sun zauna ne don wata nau'i wani nau'i na nakasa da ke suke fama da ita amma ku ba kwa fama da kowane nau'i na nakasa amma kun zaɓi ku zauna to ku je ku ci gaba da zama tare da su wannan magana ana magana ne akan waɗanda suka bar fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin taboka amma aya ta jage zatta akan duk wanda zai samu dama yi aikin alheri amma haka kawai ya mai da kansa a matsayin wanda bai da dama ya mai da kansa a matsayin wanda bai da damar gashi yana da dama kuma ana faɗa masa ya aikin alherin nan amma haka kawai ya ƙin aikin alherin ya mai da kansa a matsayin wanda bai da dama to shi wannan aya ta ja to ka je ka zauna tare da marasa dama kai dai an san Allah ya baka damar ka yi me ya hana kai an ce ka tashi ka nemi ilimi masala kana da fahimta amma haka kawai ka gwammace wani abu can daban kuma kana da damar ka nemi ilimin ko kaka tunda ilimi ko da wani lokaci kake bashi naka ta yi ya samu gare ka in a kullum kace zaka ba ilimi rabin awa ba fashi to a kwana a tashi sai ka ga wannan rabin awar ta zame ma wani ilimi babba wanda za ka je wani waje ma a ringa nuna ka cewa yau ai ba malami kamar wani alhali ba wai zama kai kai ilimin ba rabin awa ce kawai ka bayar ga ilimin a kullum illa iyaka ka nace akan wannan rabin awan nan baka taba barin ta fice ba haka nan duk sauran ayyukan alheri wanda duk yake da damar yayi to ya kokari yayi tun kafin ya tsere masa wannan aikin na alheri ya tsere masa ya zamo kenan wato an ce masa duk da an baka dama amma kai tunda ba za ka yi ba ka je ka zama tare da marasa dama kai dai an baka dama ka yi amma kuma ka ɗaukar wa kanka zama da waɗanda ba su da dama to ka je ka zauna tare da su din lau haraju fikum لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين lau haraju fikum da a ce munafukan nan ma sun fito a cikinku Allah yana ƙara baiwa musulmi haƙuri na cewa kasu damu da rashin fitowar munafukan nan a cikinsu aka ce da musulmi ai da ma a ce munafukan nan sun fito a cikinku ma za mu da ba abin da za su ƙara muku illa habalan sai ɓanna da sun fito a cikin ku to kulle-kulle za su shigai su haɗa wannan da wannan su kawo wannan rigima su kawo wannan fitinar har ya zamo duk lamari ya dagule gaba ɗaya a gwammace gashi an zo da yawa amma a gwammace ina ma kaɗan ne in kaɗan ɗin da za ta iya tafi da lamari ai ta fi mai yawan da za ta ɓata lamari ko mai yawan da zai zamo a cikin yawan an samu mai ɓata lamarin wanda duk abin da aka yi abu ya yi gaba to shi sai ya sake mai da shi baya sai ya zamo ya mai da shi baya shi yasa irin wannan su ne babban makiya al'umma wanda za su zamo a kullum su iyaya kulle su ya al'umma za ta koma baya ya al'umma za ta koma zama cikin talauci ya al'umma za ta zama koma zama cikin jahilci ya al'umma za ta koma zama cikin koma baya kullum tunanin su bai huce wannan ba irin wannan ba karamin lahani bane ba ga al'umma da sai ba abin da za su kara muku sai ko banna bi tazilil mu'min tafsir ta bada mummune su ringa fada wa mummune maganganu na ƙarya ai mun ji kafiran ma sun ƙara runduna ai mun ji sun zo da makamai sabon ai mun ji sun yi kaza ai mun ji sun yi kaza wanda duk wannan abin da zai bayu zuwa gare shi abin da zai bayar zuwa gare shi shine zukatan mummune ta karaya wanda ko abin da ake nema wajen yaki zuciya ta tsaya zuciya ta dage kan cewa wanda ma za ta tara waye shi me shi amma in tana ganin ai ya fi karfinta to ai an gama da ita tun daga nan an gama da ita tun daga nan wala aura ko hilalaku da sun yi gaggawa a cikin ku ai asra o bainaku da sun gaggawa a cikin ku bil mashibin namima ta fuska tafiya da an namimanci yabguna kumul fitna suna neman rigingimu gare ku su dau maganar wannan su kai wajen wancan su dau maganar wancan su kai wajen wancan suna dan kare kare nasu yanda har a karshe sai an wayi gari a maimakon an fito a tare abokan gaba a koma yaki a cikin gida sai dawo fadace fadacen da ake duk a cikin gida ne a maimakon a tare abokan gaba kamar yadda yanzu musulmi ake fama da shi a kullum sai ya zamo aji ko wajen karatu aka zauna sai ka je wai malami ne amma raddin da yake akan yan uwansa musulmi masu faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya fi raddin da yake akan wanda suke kafirai ya za a yi a samu a kufuta daga kafirai yadda kafirai suka kaɗai ne kasashen musulmi suke gallaza wa musulmi ya za a yi a kufuta daga gare su ba wannan ne a gabansa ba ya za a yi a yi maganin wasu a cikin musulmi wani ba a yi maganin wa'annan a cikin musulmin ba ayo shi za a yi wani kaga da abin da Allah yake faɗakar da mu kenan a nan cewa duk irin wa'annan ai miyagun abokan zama ne a kiyaye daga gare su ko yaushe abin da ake nema wa'anda kokarin su a cikin hada kan musulmi ne kullum kokari suke akan hada kan musulmi da nosar da musulmi abin da ya fuskanci musulmi ba a dinga ba a ringa hada sai gungumi da rigingimu a cikin musulunci ba ba a ringa wannan ba wa fi kun sama'una lahu alhali a cikin ku za a samu masu sauraron su dan babban laifin annamimanci wani lokacin ba ma annamimin ne da babban laifin ba amma da in ya zo ya faɗa za a samu wanda za su saurare shi da a ce in ya zo ba zai sami wanda zai saurare shi ba ai ba zai zo din ba amma sai ya zo ya ringa samun masu saurarensa abin haushi sai ka tare irin wannan har a gaban wanda ake ganin manya ne ana haka wanda hakkin babba in wani ya kawo masa annamimanci nan take ya dakatar da shi eh to je ka kira wanda kace ya ce kaza din ko wanda ya kaza je ka kirawo shi mu je ya akai haka amma ba ba ka bashi kunnan ka hayye ta ƙara ƙara kuma yana ta dora ka akan wani abu daban ba ya samu banna babba ya afkar da banna a cikin al'umma ko ya banna ya afkar da banna a cikin gida ko a cikin unguwa ko a cikin gari Ah, ko yaushe annamimi babban abin da ya fi dacewa a tare shi da shi a dakatar da shi ka a saurare shi gaba da kunne ya Allah bai yi shi don jin annamimanci ba shi yasa duk wanda ya zo zai faɗa annamimanci a gabanka ka nuna masa ba faɗan haka Allah ya ma kunne ba eh domin idan ka saurari annamimanci ka saurari magana wadda bata dace ba to to da kai da wanda ya faɗa kun zam duk daya eh wasam aka sun an sama'il qabihi ka saunin lisani anin nutqi bi fa innaka inda sama'il qabihi sharikul liqa'ilihi fantabi ka kiyaye kunnanka daga jin magana duk bata da da bata dace ba annamimanci na cikin wannan giba na cikin wannan kamar yanda aka ce ka kiyaye harshenka daga a ce kai ka faɗa domin in ka saurara to ka zamo da kai da wanda ya faɗa duk ɗaya ne da kai da wanda ya faɗa duk ɗaya ne akwai a cikin ku wanda suke saurara su suke saurara ma ya nuna sauraron abin da su munafikan nan suke faɗa sama a kabulin sauraro na an yadda sauraro na yadda kuwa wallahu alimun bi zalimin Allah masani ne da azzalimai masani ne da azzalimai su wannan abin da suke zalunci ne haka nan kuma duk wanda ya saurare su to ya taimaka musu akan zalunci zalincin da suke yi
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون cewa to a rubutun qur'ani lamalib din la'aurahu ana ƙara alifi a gabansa Eh, malaman rasul qur'ani suke faɗa cewa irinsa guda hudu ne a qur'ani a can wato a baya an yi la'ilallahi to suratul tawbati ga daya sannan a suratul namli akwai guda daya law azbannahu azaban shadidan law la azbannahu ko shine waje na hudu summa inna marji'ahum la ila shine waje na hudu summa inna marji'ahum la ila gaman laban wanda duk wannan yana daga hususiyar rubutun qur'ani in a rubutun mu ne ba daidai bane a kara in ka kara sai a ce kayi kuskure amma in kana rubutun qur'ani dole in ka zo wajen inda tsarin rubutun qur'ani kake bi ka kara din in baka kara ba kayi kuskure babba in ka ce ma ai babu to ka bar addini kayi ridda domin duk wani harafi daga harufan qur'ani wanda ya musunsa sai a ce ya bar addini Mm, to laqad ibtaga wal fitnata hakika sun nemi rigingimu gare ka ya rasulullah munafikan nan ba yanzu ba ne da aka za a fita yakin taboka farkon wakacin da suke ta kokari sai rigingimu sun afku a cikin musulmi sai an samu jayayya an samu rigingimu daban-daban a'a sun nemi rigimar gare ka min kabli tunda awwala ma qadimtal madina farkon zuwanka madina kalwaki kamar yadda ya afku minal munafiqina daga munafiqai fi uhudin a ranar yakin uhudu wa fil ahzabi da kuma ranar yakin ganuwa irin yadda suka ringa faɗa ganganu daban-daban ya hala sirra la maqama lakum farju'u wastazunu fariqu minhum an-nabi ay yaquluna inna buyutana awra wa ma hiya bi auratin yuriduna illa firara suna faɗa ah, cewa cewa ai mutanen Madina ya kamata fa nan ba wajen zama bane ku koma wannan yakin da aka ce ku fito ba daidai bane ku koma to sun dade suna ta kulle kulle ya za a yi siga sun bata lamarinka ya za a yi siga sun bata musulunci wanda kuma koyaushe munafukai a cikin haka suke an yi munafukai tun da kuma a kullum ana munafukai yakan zama munafukan yanzu ma har sun fi munafukan baya makirci yanda makamai na zamani suka fi makaman da makirci to haka ma munafincin zamani ya fi munafincin da makirci da ya za a yi a haddasa rigingimu a tsakanin musulmi ya za a yi a haddasa rigingimu tsakanin kasashen musulmi a yanzu aka dubi irin rigingimin da ake haddasawa kasashen musulmi da irin yadda ake ziga su akan haka suke siyan makamai ko wanda ba za a siyarwa ba suke mai da yawa daga arzikinsu akan ya za a yi makamai sai a iya gano haka domin irin wannan kudaden da yawa da a ce za a sarrafa akan wani abu na a taimakon al'umma za a ga inda za a kai amma ina da hanyoyin munafincin nan duk an haddasa wannan sai ya zama ka ji kasa ta musulmi ta kulle triliyoyin daloli za ta siyo makami ko ka ji kasa ta musulmi ta ware a arzikinta biliyoyin daloli a kan ya za ta yi makami nan ta kare kanta kuma duk ba don Allah ba kawai don tsare-tsare ne na munafukai da suka shiga tsakani suka haddasa gaba daban-daban shi yasa munafincin na yanzu har ya fi na da munafincin na yanzu har ya fi na da inda makamin yanzu ya fi na da to haka ma munafinci wa kallabu laka lumura sun ta auna aunan lamura gare ka su duba su ga su kwatanta yau in suka shigo ta haka za su yi nasara ko ko ba za su yi nasara ba ko ko ta haka za su ko ta haka za su kamar yadda a kullum munafikai suke a wannan tsari cewa a tsaya a auna a ga ya za a yi ne a bijirawa musulmi don a samu a yi nasara a kansu ai a jalul fikira sun yewatar da tunani fi kai duka a cikin yima makirci wa ibdali dinika da bata addininka hatta ja alhaqu ha a ƙarshe taimako ya zo gare ka wa zahara amrullah lamarin Allah ya samu ɗaukaka ya samu buwaya sai ga makkan da suke tunanin za ta za su kulle kullen da za ta zo ta ga bayan ka ta dawo garin musulunci ga da'ifa ta dawo garin musulunci ga hawazin wanda ake tutiya da karfinsu a cikin larabawa su ma sun dawo sun bi sun dawo sun bi shi yasa lamarin Allah ya gama bayyana dinuhu addinin Allah ya gama bayyana wa mkarun alhali ba da san ransu ba ba sa son a ce lamarin Allah nan ya rinjaye amma ala dole lamarin Allah ya rinjaye wa minhum fadalu fi zahirin a sannan ne suka shiga a cikin addinin a fili amma zuciyarsu tana wani waje ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ومنهم أكوي أتكم منافقان من يقول وند زي زوي تشيدا كي إذلي shi abin da yake so kai masa izini fita hallufi a cikin ya zauna ba tare da ya je yaƙi tare da kai ba wala taftin ne kakka gama shi wai da babban rigima kakka gama shi da babban rigima wai shi in kace je yakin nan to ka gama shi da babban rigima nan matan mutanen nan da za a je yaki wajen su kyawawa ne shi ko in ya gama ce kyakkyawa hankalinsa tashi yake shi yasa ka a hada shi da rigima wa wal jaddubnu qais waye mai fadar wannan magana shine jaddubnu qais wa huwa munafiqun anidu munafiki ne mai taurin kai hatta innahu min qabahati saboda munin munafincin sa imtana amin mu baya a ci rasulillahi ta ta shajara tafi bai a cin ruwani da musulmi suke zuwa su cappa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karkashin bishiya a bai a ruwan wadda Allah ya faɗi wanda suke ya nuna yaddarsa da su ya laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka ta ta shajarati to shi wai dan kai ya cappa da manzon Allah sai je ya buya karkashin wata bishiya ta ta shajarati ya buya karkashin bishiya wata fata daban na gati ko ya buya karkashin cikin taguwarsa ya kwanta karkashin cikin taguwarsa don ka a ganshi a ce zo ya cafa Allah bai nufe shi ya samu a cikin taguwarsa ya kwanta karkashin cikin taguwarsa don ka a ganshi a ce zo ya cafa Allah bai nufe shi ya samu abin da su wanda suka yi cafa suka samu ba wanda ake faɗa a ɗaukaka a jinsin mutane in an fidda manzanni an fidda annabawa aka fidda mutum goma da annabi ya musu albishir da aljanna aka fidda sauran wanda suka je yakin badar aka fidda sauran wanda suka je yakin uhudu to sai su so wannan ahalu badare fa ahalu uhudin bai aturruwa ne fa ahalu badaril azim shani fa ali uhudin bai aturruwa ne yanda sai da ibrahim lakani yake fada a cikin jawharatu tauhidi to shi da Allah bai nufi haka ba saboda munin munafincinsa sai ya kwanta ya karkashin cikin cikin taguwarsa قال له النبي النبي صلى الله عليه وسلم ya ce da shi halaka bi jalad bin al-asfar ba ka zo ba mu je yaki ga banul asfar rumawa an rabe min bis yofi halaka bala halaka hallaka fi jalad bin al-asfar bala da ba ka zo mu je yakin banul asfar ba faƙala sai ya ce ini maguramun bin nisa'i ni mai tsananin sha'awar mata ne wa sha'ira aitu nisa bani al-asfari Allah asbira anhunna yace wa yana jin tsoron in ya ga matan rumawa ba zai iya hakuri ba daga gare su fa uftatana wannan waye sa ya fada cikin wata babbar rigima qala ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ala na'am firfita ta sakado su dunnan da suke cewa ka a ja musu abinda za su hada cikin rigima ai sun riga sun gama hadawa a cikin babban rigima bitta hallufe tunda dai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya bar kowa komai nasa ya fita amma su sun zauna wa ƙuri a saƙaɗa akwai kira a saƙaɗa saƙaɗa ba saƙaɗo ba wa ita ma sab'iyya wato ita wannan kira'ar wato ba sab'iyya bace ba sab'iyya bace shi yasa ya ce ƙuri'a wa inna jahannama hakika wutar jahannam la muhidatun bil kafirin kewaye take da kafirai a kewaye take ga kafirai wannan yake nuna cewa su wannan munafikan kafirai ne daman an faɗa cewa shi munafiki ai yafi ma kafiri wanda yake bayyana kafircinsa shi yasa ko a lahira in kafiri yana saman wuta shi ko munafiki yana kasan wuta innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajid lahum nasira a hakika wuta mai kewaya ce da kafirai la mai salam ana ba su da mabauda daga gare ta ba yanda za a yi fita daga gare ta wa ma hum bi kharijina minan nari in tusifka تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون إن تصبك حسنة إذن a wani yaƙi da ka je ya rasulallah sai kai nasara Allah ya taimake ka akan kafirai ka samu ganima shine ce ka nasirin wa ganimatin kamar taimako ka samu nasara akan abokan gaba ka samu ganima ta su'uhum to wannan abu da ya same ka kyakkyawa su munafukai haka din bakanta musu rai yake Allah Allah suke a ce ka je wajen yaƙi an yi nasara a kanka Allah Allah suke ka je wajen yaƙi a ce amma kaca kaca wanda suka batu? idan musiba ta same ka shiddatun tsanani a wani yakin kamar irin yadda ya afko a yakin odo ya kolo munafukan nan sai su ringa cewa kada hazina amrana hakika mun riƙe lamarinmu bilhazmi da kiyayewa hina ta hallafna yayin da muka ƙi fita tunda mu ba fita ba gashi mun kubuta su da suka fita an musu miki alhali ba san wannan mikin da aka yi wa musulmi ai ado ne gare su ba wanda aka kashe daga cikin musulmi ai rayuwa ce wala tasbanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bala haya inda rabbihim yurzaquna sun ce ai tuntuni su daman sun riga sun yi sun tsara lamarin su da kiyayewa min qabl tun kafin wannan musibar ta afko ga musulmi waya tawallau sai su juya da baya wahum fariun alhali suna munna bima asabaka da abin da ya same ka
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون qul lahum ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ce da munafikan nan mu mun yi imani cewa ba wani abu da zai same mu sai abin da daman Allah ya riga ya kaddara cewa sai ya same mu mummuni shi koyaushe a cikin hutar- a zu- hucin zuciya yake zuciyarsa a cikin uh, hutawa take saboda ya yadda cewa duk wani abin da ya same shi to Allah ne ya kaddara masa shi yasa kaddara Allah ko ai ba mafita gabawa ba wata mafita gabawa shi yasa duk abin da ya same shi ya same shi yana mai komawa da lamarinsa ga Allah tabaraka wa ta'ala shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mamakin lamarin mumin kome ya samu mumini sai ya zame masa alheri ya samu abin da ake bukata ya gode wa Allah godiyan nan ta zamo sababin a ƙara masa wannan ya zamo alheri gare shi abin da ba a so kuma ya same shi ya nuna haƙuri ya nuna juriya ya nuna mai da lamarinsa ga Allah ya zamo an rubuta masa lada da ba iyaka akan wannan shi ma haka din ya zamo alheri gare shi yace in ba mumuni ba wa yake samun wannan walaysa zalika illa lil mumini ba wanda yake samun wannan in ba mumuni ba shi yasa koyaushe a ƙara tabbatar da zukata bisa yadda da cewa duk abin da ya afku ya afku ne da nufin Allah da kaddarawar Allah tabaraka wa ta'ala kullu shay'in bi qara'in wa qadarin hatta al-ajz wal khais ah huwa maulana a ba abinda zai same mu sai abinda Allah ya kaddara zai same mu huwa maulana Allah shine mai tafi da komai namu nasiruna shine mai taimaka mana wa mutawalli umurina shine mai jibintar baki ɗayan lamuran ba mu da wani lamari wanda ba ga Allah yake ba komai namu ga Allah yake wa alallahi falyatawakkalul mu'minun lalle ne wa'anda suke mummunai su nuna dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala mummunai a kome nasu su nuna dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala Ah, shine babban abin nema ga kowa a kome a mai da lamari ga Allah tabaraka wa ta'ala a dogara ga Allah bawa ya san cewa ba wata dabara tasa da za ta tsirar da shi in ba Allah ne ya nufa ba ba wani karfi nasa da zai tsirar da shi in ba Allah ne subhanahu wa ta'ala ya nufi cewa ya tsirar din ba shi yasa komai na bawa ya mai da shi ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya hore mana tawakkulin gare shi Allah ya hore mana yin tawakkulin gare shi abin malikin za a zo kai in Allah da a wannan surar wa alal salasatin lazina kullifu abin da ya faru ka abin malikin wani kuskure ne a wannan wakacin amma zababbe ne cikin zababbin sahabbai kuma da yawan nan kuskuren ya dawo ya tuba kuma Allah ya karbi tubansa shi yasa yana nan cikin manyan sahabbai yana cikin sahabbai masu matsayi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Eh, wannan abin da ya faru gare shi wata koyarwa ce gare mu cewa koyaushe kuskure ya afko ga mutum ya koma ga Allah ya koma ya tuba ya gyara lamarinsa sai matsayinsa ya komo gare shi
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون kul cere da su ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam hal suna bina akwai wani abu da kuke sauraro da mu ku munafikai ko ku kafirai akwai wani abu da kuke sauraro ya amkan mana wanda za ku yi munna da shi wato fihi hasku ihdata aini shi tarabbasuna din an shafe ɗaya daga cikin ta guda biyu a ciki da asali ta tarabbasuna bisa haddin fadin dan malik a alfiya wa ma bi ta aini tudi kad yuqtasar fihi ala ta katabayyanu al-ibar Ah, akwai wani abin da kai sauraro gare mu wato bin al-asr daga asali ai tan tazuruna an yaka akwai abin da kai sauraron ya afko gare mu illa idan musulmin in ba ɗaya ba daga cikin abubuwa guda biyu wanda mu kowanne a cikin su ya afko gare mu to yi mana kyau duk abin da afko gare mu a cikin biyun nan mu yi mana kyau ko ne kuke ganin cewa ai in ya ab- ɗaya daga cikinsu in ya abku gare mu mun yi asara alhali mu mun san riba ce babba muka samu illa idan akibata ne in ba ɗaya daga cikin makoma biyu ba alhusna yayi ne wanda suke kowanne a cikin su kyakkyawa ne wato da mafaso ya kawo akibata ne ya nuna husna yati din na ati ne na man'uti mahazuki shi ma dai bisa haddin fadin dan malik wa a- wa ma min al man'uti wan na'ati wakil yajuzu hasfuhu wa fil na'ati yakil husna yana din tasniyatu husna tasniya ce ta kalmar husna ta nisi a hasana wanda daɗin ta nisin a hasana ne af'ala ne wanda muwannasarsa ke zuwa da awon fu'ula annasari aw shahadati menene guda biyun da suke kowanne a ciki mu mai kyau ne gare mu shine ko dai Allah ya bamu nasara akan abokan gaba in mun je wajen yaki Allah ya ba mu nasara akan abokan gabanmu ai mun yi sa mun samu abu mai kyau ko kuma mu je wajen yaƙi a ce an kashe mu mun yi shahada wanda kowannen kuke fata ya afku gare mu kuna ganin in haka din ya afku ai mun yi babban asara an an kashe mu mu ko mun san in mun yi shahadar to ai mun je wani matsayi ne babba Eh, sha- eh, shahada matsayi ce babba a wajen Allah shi yasa aka ce duk ma wanda aka kashe a ya shahada to ka a ce mutuwa yi ba bari raye ne wala ta qulu liman qutila fi sabilillah amwat bala haya walakin la tash- la tashurun wala tasbanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata bala haya inna rabbihim yurzaquna to wa nahnu mu kuwa na tarabbasu bikum muna saurara nan ta zuru bikum muna sauraro da ku daya daga cikin abubba guda biyu wanda kowanne a cikinsa ba mai kyau ne ba gare ku shine na farko an yusiba kumullahu bi azabi min indi ko dai Allah ya sauka muku da azaba daga wajensa a ce Allah ya sauka muku da azaba bi qari atmin sama kama a sauko muku tsawa daga sama irin yanda a kafiran da suka gabata ai akwai wanda aka sauko wa tsawa ko dai sauran nau'o'in kal- azaba kama a ce kasar ta kama ko ko a- a sauko muku da duwar wasu daga sama ko abin da ya kama da haka duk wannan azaba ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala aw bi aidina ko kuma a hannunmu Allah ya ba mu nasara a kanku mu yaƙe ku wato mu nasara a kanku bi an yi zina lana fi kitalikum Allah ya mana izini a cikin mu yaƙe ku wanda duk kowanne a cikin wannan ya same ku bai muku ba zai muku daɗi ba fata rabbasu shi yasa ku je ku ci gaba da sauraron bina zalika wannan gare mu abinda kuka ce kuna sauraron ya afkan mana ku je ku ci gaba da saurarensa mu dai duk wanda ya zo mai kyau ne gare mu duk wanda ya zo a cikin biyan mai kyau ne gare mu ina ma ku mutarabbisu mu ma muna nan muna sauraron abin da muke sauraro game da ku muna sauraron akibata ku mummunan ƙarshen ku kafirin duk irin burin kasarsa duk irin jin daɗin da zai nuna a duniya duk irin mulkin da zai nuna duk irin wadatar da zai nuna duk irin isar da zai nuna a banza tun da ba makawa ai sai ya mutu duk daɗewar da ya yi a duniya wannan daɗewar za ta sa a ce yana nan a duniya har abada wane shi ai dole zai mutu afara ta in matta'ana hum sinin suma ja'ahum ma kanu yu'adun magani an ma kanu matau yanzu da a ce kafiri za a bashi shekara dubu yi a duniya kai kara masa wata dubu kara masa wata dubu a ce sai ya dubu goma yana raye a duniya yadda yake so amma dai a ƙarshe ba makawa sai ya mutu kuma in ya mutu dinnan zai koma ne ga azabar Allah to me wannan jin daɗin da ya na shekara dubu goma ya amfana masa bayan ya koma ga azaba azaba da ba ta shekara dubu goma bace ba ta shekara miliyan goma bace azaba ce wadda ba ta da iyaka har abada yana cikinta wa ma hum bi kharijina minan nar shi yasa yana komawa ga wannan azabar daman mance jin dadin didde a duniya zai nan take shi yasa muna sauraron abin da zai same ku ko dai duniyar ta kai muku to ai ba ku ga kyakkyawan karshe ba tunda dai za ku mutu ku koma ga azabar Allah kulan fiko قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما ke فاسقين ne da su ya rasulallah sallallahu alaihi wa sallam an fiku ko dai ku ciyar dau'an da kunsu ko dai ku dauka ku bayar fi datillah a cikin bin Allah da wa'anda san ranku aukara ko ko don kunya ya zama kamar dole aka yi muku ko aka a ce dole ma sai kun baya lan yi taqabbala minku ku dinnan diciyarwar da za ku yi Allah ba zai taba karba ba daga gare ku ba za a karbi ma anfaqatumuhu abinda ku ciyar ba nazalat an ce wannan ayar ta sauka a cikin jaddib ne kaisim inda jaddu yake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ina so kai min izini a cikin in zauna ba sai na je yaƙi ba wa anna uudi kamali in ya so zan baka dukiyata wa anna uudi kamali in ya so ni zan baka dukiyata abinda ake nufi ce ne da su isbanduwakabu da sufofin mummunai a wajen ciyarwa ko sallah dan kun ɗau dukiyarku kun bayar alhali zuciyarku na kunshe da munafunci ko dan an gan ku kun shiga masallaci kun yi sallah alhali zuciyarku na kunshe da munafunci to wannan ba zai kare ku da komai ba wannan yake nuna muhimmancin a tsaya a tsarkake zuciya duk irin ibada da bawa zai bayyana a zahirinsa amma zuciyarsa bata tsarkaka ba tana kunshe da sufofi miyagu ibada sai ta zamo a banza a tsaya a tsarkake zuciya a tsaya a tsarkake zuciya wannan ne yasa aikin sufaye ya fi na kowa muhimmanci tunda su sufaye abin da suka sa a gaba tsarkake zukatansu da dora bayan allah akan ya za a tsarkake zukata wanda dole sai an samu tsarkakar zuciya aiki ke zamowa abin karba wajen allah zuciyar da yake ba a tsarkake take ba to duk abin da za a duk abin da jikin da zuciya ke jiki a ciki zai yi a banza shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa attaqwa hahuna tsoron Allah ba a takawa a je masallaci ba ba a tsayawa a sallah ba a ɗau kuɗi a bayar ba a yi komai ba a zuci ne a zuci zuciya ita take sifantuwa da tsoron Allah su ko sufaye suke kokari akan a ɗora bayan Allah ya zai zama zuciyar bawa ta cika da takawa ta cika da tsoron Allah shi yasa aka ce shi tasawufi kamar ya fi komai muhimmanci dangane da wannan domin samuwar abin da yake nema sharaɗi ne a cikin ingancin duk wani aiki na bawa matukar ba tsoron Allah ba ihlasi to ai ba wani aiki na bawa da zai zama ya karɓi wajen Allah tabaraka wa ta'ala ala lillahi dinul khalis yasa ibnu zakari yake faɗa ilmin bihi tasfiyatul bawadini من كدرات النفس في المعادن به يسير العبد للإخلاص ثمرة الإبادة بالاهتساس وذاك واجب على المكلف آه، تحصيله يكون بالمؤرف توشي تصوفي إلمين دمن فسا أسامو أتركك زوجي daga irin gurɓacewa da takan shiga zuciya zuciya koyaushe waje ne mai karɓar gurɓata shi yasa in ba an tsaya tsayin daka ba ba za a iya tsarkake shi ba a tsaya tsarkake zuciya a kowane matsayi zuciya takan gurbata a wakacin wadata takan gurbata a wakacin talauci takan gurbata a wakacin sabo takan gurbata a wakacin bi wanda duk wannan to ya za a tsarkake zuciya daga wannan da kowane nau'i na daga daga nau'o'in gurbata to shine abin da tasawufi ya sa a gaba a shine shi bawa yakan samu a ce ya yi ibada da cikakken ihlasi wanda ihlasi nan ko shine amfanin ibada domin duk ibada da ba ihlasi ba ruwan Allah da ita wa ma umiru illa li abdullah muhlisina lahu dina shi yasa zabo lalle lalle akan wanda yake mukallafi ya kama hanyar da zai haka dan hanyar da zaka bi kaga ka tsarkake zuciyarka wajibi ne ka kama su dai wa'annan an ce duk ciyarwarsu ba za a karba ba saboda mai zuciyarsu ba tsarkakakkiya ba ce yake izalli fil qurudi ko min izini a zama wa annabi kamar zan baka dukiya ta wal ma'ana kullahum ittisaqu bi sifati mu'minina fil infaqi was salati la yafidukum sha dan kun sufantu da sufan mu'mine a wajen ciyarwa kuna ciyarwa yanda mu'mine suke ciyarwa alhali zuciyarku ba tsarkakakkiya bace kuna sallah irin yanda mu'mine suke sallah alhali zuciyarku ba tsarkakakkiya bace to wannan ba zai muku rana ba ba zai amfana muku komai ba lan yi takabbala minku ba za a karba abin da kwaciyar ba daga gare ku ma an mu ba za a karba abin da kwaciyar ba daga gare ku innakum hakika ku dinnan kuntum qauman fasikin kun tabbata mutane ne kangararru tun a baya kangararru ne kuma a nan gaba din ma kangarar za ku ci gaba dai Eh, shi yasa munafukan nan wanda Allah ya yarda suka tuba ba su fi ɗaya ko biyu ba a cikin su duk da munafincin suka mutu ulamfiku to a ashe an ja shi ko wal amru huna umarnin anan bi ma'anar habari ya zo ne da ma'anar ba da labari fal ma'ana abinda ake nufi na faƙatuku ciyarwarku dau'an daidai kun ciyar ne da sa kanku wa karan koko dan an ce dole sai kun kawo gairu makabulatin da a hali biyun Allah ba zai karba ba koda inda ku ne kuka sa kanku kuka fitar kuka baya amma tunda zuciyarku tana kunshe da wasu miyagun ɗabi'u to Allah ba zai karba ba Allah ba zai karba ba wa ma mana ahum وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون wa ma mana ba abin da ya hana su an tukubala ya zamo an karba nan akwai kira'a biyu akwai an tukubala akwai an yi kubala wanda kowace daga cikin kira'o'in sab'iyya ce ba abin da ya hana a ce an karbi ciyar wadda suka yi in banda cewa sun kafirce da Allah da manzon Allah kafircewarsu da Allah da manzansa shi ya hana a karbi ciyarwar tasu wato shi illa annahum wato fa'ili ne ya il- fa'ili ne Ah, wannan din shi ya hana ma- shi ne fa'ilin mana'a an tukubala din ko maf'uli ne shi mana'a yakan ta'adda ga maf'ulai biyu da kansa Ah, kamar na mutanabi misali kamar na mutanabi alhubbu ma mana al li- eh, kalam al-alsuna alhubbu ma mana al-kalam al-alsuna wa alazu shakawa ashikin ma'a alana ramadan a nan ya hana a maf'ul- ya- wato ya ta'adda ga mafulai biyu ka iya cewa mana'atu zaidan alkalama ta yi kuma ya ta'adda ga nabiyin da harafi ka ce mana'atu zaidan min alkalami ko mana'atu hu min adda'ami ka iya cewa mana'atu zaidan adda'ama ko alkalama iyaka irin wannan dai wanda aka ciro daga larabawa sukan yi amfani da su haka to a yi amfani da su haka yadda jalaluddin suyudi yake faɗa a farida wa hasbuhu bi naqli fi tara amar samaka nasta gafara ya- ya hadi fi uhar wa hasbuhu bi naqli fi tara amar samaka nasta gafara ya hadi fi uhar kafircin su da Allah da manzo shi yana a ce an karbi ciyarwar da suka idan da a ce su dinnan ba su kafirce da Allah ba ba su kafirce da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama da ba abin da zai hana in sun ciyar a karba amma zama wasu sun kafirce da Allah da manzo kuma ga abu biyu da suke bayan haka shine cewa ba sa aikata sallah wala ya tuna salata ba sa zuwa ga sallah ila kusala sai ko suna cikin kasala ba abu mai tsanani a gare su irin a ce a zo a yi sallah da an magana sallah jikinsu ya mutu mummuni na hakika shi da an magana sallah to ba san da ya fi nishadi irin sannan mumini na hakika gani yake a ce ya zo ya sallah ya fi a ce ga wasu mankudan kuɗi an ba su ko ga wani babban matsayi an ba shi domin abinda zai samu a sallah ai ya fi abinda duk zai samu a wannan a sallah ta farilla to ba sallah nafila ma manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa raka'atul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha raka'atul fajr ta fi duniya da duk abin da duniyar ta kunsa da duk wata sarauta da duk wata dukiya da duk wani mukami da duk wani matsayi da duk komai raka'atul fajr wanda ba farilla bace amma ta fi to balan na kuma sallah ta farilla kaga mummuni in an ce ya zo ya yi to shi duban girman sallar yake cewa tsayawa fa zai a gaban Allah gashi ga Allah tabaraka wa ta'ala yana asiri da Allah yana faɗa Allah yana amsa masa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid mafi kusacin halin bawa daga ubangiji sanda bawa ya sujada yasa shi mumuni nishadi yake da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shine shugaban dukkan mumunai dukkan mabiya Allah yake faɗa a rihina biha ya bilal bilal ka hutar da mu da sallah shi yasa rashin sallah shine rashin hutawa ma wajen wanda yake wato mummuni na hakika kuma ya zo a hadisi kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badara ila salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan wani lamari ya nemi ya dame shi to sai ya gaggawa ga sallah hutun a cikin yin sallar ne amma su munafikai da an magana sallah to kuma kasala fa ta samu kenan mutasaqiluna suna masu jin nauyin haka shi yasa kuma wannan ma'auni ne babba da duk mai hankali zai auna kansa da shi mutum ya tunani ya yake sanda ya ji kiran sallah ya yake sanda ya ga mutane suna tafiya masallaci yana jin zuciyarsa ta karkata gare su a ce duk wani abu da yake ma a shirye yake bari dan a ce ya je masallacin nan ga wasu bayi na Allah sun amsa kiran Allah ajibu da'iyan lahi eh, sun amsa kiran Allah ah, shi kuwa a ce baya ciki Allah ya kira don sun sanna mai kiran sallah ya kira kamar wakili ne na Allah a sannan Allah ne mai kiran cewa a zo a yi sallah shi mai kiran sallah kamar wakili ne wannan na zahiri aka ajiye ga bayi don su san cewa to Allah fa yana kira Ehem, Allah fa yana kira kamar lasfika ce har an tsaje kan lasfika a waje ba fa ita za ta faɗi magana ba ko Ma- mai faɗan magana yana can wani waje amma sai ka ji ta isar to shi yasa shi kansa mai kiran sallah umarni ne na Allah yake isarwa ba nasa bane na Allah ne tabaraka wa ta'ala to mutum ya ringa auna kansa idan ya ji irin wannan ya yake samun zuciyarsa in ya ga zuciyarsa tana damuwa shi wannan sai ana cikin harka ya ce wai zai kiran sallah a wata harka ake yi wadda ta fi sallah ai ba wata harka da ake da ta kai kamar sallah shi yasa kai da kake faɗar haka ka koma ka binciki zuciyarka anya ko hasken imani ya ratsa ta anya ko ba imanin da kake faɗa a baki bane bai ratsa zuciyarka ba shi yasa kake samun haka domin duk wanda yake mai rai in dai ran nasa lafiyayye ne to ai ran nasa ba shi da abinci kamar sallah shi yasa ran da ba ruwansa da sallah to alama cewa wannan ran matacce ne ana lissafa shi a cikin rayayyu amma dai a hakika matacce ne abu na uku kuma wala yunfiquna ba sa ciyarwa illa hum karihun sai ko in an musu dole ba sa son an nafaka ta ciyarwa suna ciyarwa ne suna masu kin ciyarwa li'annahum ya'uddunaha maghrama domin suna ɗaukanta a matsayin kamar bashi ne kamar wani nauyi ne aka ɗora musu ka annahu kila kamar an ce maman amu kabula na faƙatim lishe ba abin da yana su karɓar maman uhum maman uhum kabula na faƙatim lishe min al-ashiyai hana su da aka yi daga karɓar ciyarwarsu ba don wani dalili ne ba kowane irin dalili illa li salasati umuri sai ko dan lamurra uku dalilai uku su suka jawo aka ce ko da sun bayar ma Allah ba zai karba ba wato man'udin shi a kansa muftada ne kuma aka rafa shi masdari ne aka rafa ga maf'uli na farko shine hum din kabula kuma shine maf'uli na biyu ya zama fa'ilin an shafi an shafe fa'ilin saboda abinda aka ce shirar a kansa wanda yake ya zo bayan illa shine illa li salasati umurin sai ko wasu lamurra guda uku ana ana da aka yi daga a ce an karbi ciyar wasu abu uku ne ya jawo haka kufrihim billahi wa rasuli na farko da suka kafirce da Allah da manzansa na farko kenan wa ita'ihimus salata fi hali kasalim abu na biyu shine cewa suna yin sallah alhali ba ba suna ba masu nishadi ga sallar ba suna zuwa da sallah a halin kasalar su je suke sallar dai kawai sai dai a idan kan mutane su ce mutum baya sallah amma zo san amfanin sallar ba ba san amfanin sallar ba wa in faqihim ma al karahati abu na uku suna ciyarwa alhali ba san ciyarwar suke ba to wannan ya jawo aka ce ciyarwar ma duk da suka yi to Allah ba zai karba ba Eh, ba ba Allah ba zai karba ba wato suna lissafa ciyarwa tasu kamar wani abu aka yi musu dole kamar tara ce aka yi musu ya nan la duna ala ya sawab domin ba sa sa ran samun lada akai wala hafuna ala take ya kar ba su jin tsoron azaba akan sun bane fala tu ujibka
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون fala tu ujibka amwalu ya rasulallah ko duk wanda yake mummuni dukkan mummuni ma a nan ana zantar da shi da wannan magana wannan magana ta fuskanci duk wani mummuni dan ka ga munafukai ko kafirai sun tara dukiya dukiyar da ta wuce a faɗa dan yawa to wannan yawan dukiyar nasu kai ya kayatar da kai da komai ba wata bajinta bace ba wajen wata bajinta ba ce azaba ce suke ƙara tarawa a kan kawunansu yawan dukiyar ƙarin azaba ne a kansu wala auladu haka nan kada 'ya'yansu su ƙayatar da kai nan ka gan su an yi 'ya'ya wannan an bashi kaza wannan an bashi kaza wannan an masa kaza wannan an masa to duk wannan ka ya ƙayatar da kai tayo kai kada tare da 'ya'yan naka a ɗaki suna kukan yunwa ba abinci amma su ga can cikin bashasha to duk wannan kai ya ƙayatar da kai 'ya'yan nasu su da aka tara musu sababin azaba ne gare su tun a nan duniya da kuma a lahira in ba nuna musu azaba ba a 'ya'yan tun a nan duniya to ba makawa a lahira za a nuna musu ai la tastahsin ni'amana alai ai kakkace za ka ga kyan ni'imar da muka yi musu ni'imar da aka yi musu ai ba ni'ima bace a hakika ayat sirraju domin abinda ake musu shigo shigo ba zurfi ne da ake ba su wannan ni'imar ana ba su ni'ima suna ƙara kafircewa da Allah a ƙara ba su su ƙara kafircewa a ƙara ba su ba dan komai ba dan ya zamo azaba su ta ko a kansu wato yanda aka faɗa a cikin suratul an'am kalma za mu ba su na tarar walakin qasad qulubuhum wa zayn da shaytan ma kana mun falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihimu abwaaba kulli shay da suka bar duk gargadin da aka yi musu ba sa bin wannan an musu gargaɗe su ba da gaskiya da Allah sun ki su ba da gaskiya da Qur'ani sun ki sai sallah sun ki sun yi kaza sun ki to sai Allah ya bude musu kofofin dijin daɗi na duniya kuma me ake nufi da su hatta idza farihu bima utu ahaznahum bagatatan fa idza hum mublisu da qul ya danul qawl ladina zalaw da a karshe qawl ladina zalaw da a karshe a yanke bayan su inna ma yuridullah da dai ubangiji yana nufi ne da wannan wato wannan ne yasa ash'ariyawa suka tafi akan cewa shi kafiri gaba daya Allah bai masa ni'ima ba a duniyar nan saboda ne to ni'imar da za ta koma azaba ga bawa ai ba ni'ima ba ce ai azabar da za ta koma ni'ima wannan ita ce ni'ima azabar da za ta koma ni'ima ai ni'ima ce yanzu wanda aka sa wuka aka yanke ciwo a jikinsa azaba ce a sa wuka a jikin dan adam ko a ce har sai an farke cikinsa ko abin da ya kama da wannan ai azaba ce amma kuma in ya dawo ya samu lafiya ba da matsalan baya cin abinci amma an masa aiki ya iya cin abinci ya ci komi ko baya iya tsayuwa an masa aiki ya iya tsayuwa ko baya iya takawa an masa aiki ya taka to yanzu Allah wannan aikin da aka yi masa azaba ce amma azabar da yake ta koma ni'ima to amma abin da mutum masalan za wanda yake fama da wani ciwo ne wanda za a ce abu kaza da abu mai daɗi ne ko shi ya ma fi sha'awarsa amma a ce kakka yadda kai amfani da shi in kai amfani da shi za ka ga mummunan sakamakon sanda yake amfani da shi zai ji daɗi daɗi sai a ɗauka ai ni'ima ce kamar yana cikin ni'ima to amma a ƙarshe me zai haifar masa in ya haifar masa an ce a misalin kai amfani da sukari ya yi amfani da alawa ko wani lemo na zaƙi wanda ba a yadda ya amfani da shi ba ya zo kuma ya faɗa wani hali yanzu wannan jin daɗin da ya do Allah ni'ima ce ai ba ni'ima ba ce tunda da ya dawo kansa azaba ai ni'imarsa shi ya kyale ya kyale shi ne ni'imar su yasa su matu da ash'ariyawa suka ce gaba daya kafiri Allah ma bai masa ni'ima ba a nan duniya tunda ko an masa ni'ima a yanzu yanzu ne take ni'ima amma a ƙarshe za ta koma azaba a kansa shi yasa wannan yana cikin matsaloli guda bakwai da aka samu bambancin fahimta tsakanin ash'ariyawa da maturidiyawa inda shi da ayyar fairun ma yake faɗa a nazar kubra ma talafa fi qawli ahli al-hizbi illa bi sab'in julluha fil lafzi جواز الاستثناء قال الأول والسعد والشقاء لا يبدل وبالجواز للسقائر على الأنبياء ومال كافر على ومال كافر على با نئما كافري أوجن شيء أشعري أي لا تسأل إنما يريد الله لا يريد أبنجي ينا نفي ليعذبهم ya musu azaba ai an yi azabahum ya musu azaba biha da wannan ni'ima fil hayati duniya tun a halin rayuwar duniya bima yalqauna fi jam'iha da sababin abin da suke gamuwa da shi a wajen tara ta minal mashakkati daga wahala sai sun wahala ta taru wafiha da abin da suke haduwa da shi kuma a cikin ta minal masa'ibi na daga musiba mufassiru da yawa daga malaman tafsiri da haka suka tafi amma wasu gaggan masana tafsiri da masana Allah suka ce a ai babban azaba ga dan adam a ce an hada ka da abin da baka bi Allah a cikin wannan abin ba duk abin da za a hada ka da shi amma ya zama baka bi Allah a cikinsa ba to azaba ce gare ka in sarauta ce aka baka baka bi Allah ba a cikin tafi da mulkin ka to an hada ka da azaba in dukiya aka baka baka bi Allah ba a cikin wannan dukiyar taka an hada ka da azaba idan ilimi aka baka baka bi Allah ba a cikin wannan ilimin naka to an hada ka da azaba an hada ka da azaba haka nan ma yau in talauci aka hada ka da shi amma baka bi Allah a talaucin ba to sannan ta- ne talaucin ya zame ma azaba nan da za a hada ka da talauci amma ya zamo ka bi Allah to talaucin nan ni'ima ce babba gare ka ni'ima ce babba gare ka amma ya zamo a'a ka rasa bin Allah to duk wani abu da aka hada ka a rayuwar duniya ya zamo baka bi Allah a shi ba to ai amma azaba amma babba azaba yau in abin hawa ne na gani na faɗa amma baka bi Allah a shi ba an haɗa ka da azaba in gida ne na gani na faɗa baka bi Allah a ciki ba in mace ce ta gani ta faɗa amma baka bi Allah a lamarin ta ba ya zama kawai kyanta ne yake ɗiban yake ɗiban ka kana ganin ai kai ka auri mace da samun kamar ta haida wuya to sai ya zama azaba ce babba a gare ka shi yasa babban mafita ga bawa duk wani abu nasa da Allah ya bashi a duniyan nan ya bi Allah a ciki in ya bi Allah a cikin wannan abin sai abin ya zame masa ni'ima amma matakar ba mawa bai bi Allah ba a cikin duk abin da aka bashi wannan abin ya zame masa azaba ko menene ko menene Ah, matasa ka an fi so wato ah, jawabin amma ya wannan amsa ne daga abin da akan ce innal mala wal walada sururun fid dunya ai dukiya da yaya suna ja farin ciki ga mai su a nan duniya wanda ya ga yana da dukiya zai ta minna wanda ya ga Allah ya bashi yaya zai ta minna fa ajaba sai ya bada amsa da cewa abin da ake nufi da aka ce azaba ne don isna da abin da yake ɗoruwa a kansu minal mashakkati na daga wahala idan ka ce yo ai wahala a wajen neman kuɗi ko wahala a wajen kula da 'ya'ya ba abu bane wanda yake yake banta da munafiki ko kafiri mummuni ma yana wahala a wajen neman kuɗi mummuni ma yakan yi wahala a wajen kula da 'ya'ya balil muminu kazalika ai mummuni shi ma haka ne dangane da wannan duban to sai a baka amsa cewa shi mummuni shi duk abin da ya yana duban lahira yana sa la- sa- kaunar yana kaunar samun lada a lahira shi kudin da yake nema ba wai yana nema ba ne don ya alfahari ya ya- ya keta al'umma da cewa ai yana da shi su suna da shi ne o'o yana nema ne don a samu wanda yake bukatar a taimakawa a taimakawa yana nema ne don tayu ga inda za a sarrafa dukiyar amma kuma ba ba dukiyar ga inda za a kashe kuɗi amma ba kuɗin da za a kashe to shi yasa yake nema dan in irin wannan ya samu ya zamo ga kuɗin da za a kashe ga masallaci yana neman ya ruguje ko ga makaranta ko ga inda ake karatu wajen yayi kunci ana bukatar a ce an yalwata amma ba kuɗin da za a yalwata to shi mumini yana neman kuɗinsa don irin wannan in ta samu yayi din yana sa ran ya huta a lahira yana sa ran da cewa zai samu ni'ima da sababin wahalce-wahalcen da ya domin yau ko kuɗi ne ka samu da wahala kwarai ka zo ka ciyar yadda Allah yake so to ladan ka sai ya fi wanda ya kashe kamar kuɗin da kashe amma shi ya same su da sauki shi ya zama ya same su da sauki Eh, shi yasa da a ce wani zai tara miliyan a ce shi ya tara ne da naira goma naira ɗari wani ya tara- ya tara miliyan da naira dubu dubu kaga a sauƙaƙe yake in an kwatanta da wancan to yanzu wannan min da ya tara da naira goma naira hamsin naira ɗari ya kashe miliyan ɗinsa sai ya fi samun lada wajen Allah dan ko shi wahalar da ya gumin da ya gani kafin ya taɗu ya fi fiye da wanda shi wannan wanda shi daman ta zo masa da dubu ne dubu goma da sayan dubu ishirin da haka ya hada ta kaga shi ta zo masa da sauki shi yasa ashe duk wahalar da aka sha inda da nufin Allah lada abu wahalar take kara komawa gabawa a lahira shi yasa ta zama kamar ba wahala ba dan duk wahalar da za ta bayar zuwa babban riba ai mantawa ake da ita shi ko munafiki ba haka yake ba lamarin sa yana yi ne dan duniya kawai bai san Allah ba ba magana Allah a lamarin sa shi yasa ta zama masa wahala duniya da lahira Du- ta zama masa wahala duniya da lahira watan saka an fi so rawukan su za ta fita ta haruja za ta fita um kafirun alhali suna masu kafircewa da Allah tabaraka wa ta'ala fa yu'azzibuhum shi yasa Allah zai musu azaba fil ahirati a lahira ashaddal azabi mafi tsananin azaba za su gamu da mafi tsananin azaba daga Allah a lahira
ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم